في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فاستعجلات ما وعرض المشركين إلا كفيناك المستهزئين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعمني على الجبل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء
Addu'ar Annabi Ibrahim kenan ta biyu ba san wata addu'a da ya fara yi ta cewa rabbi da annabi kima salati yayin nan annabi Isma'il yana nan annabi Ishaq kuma ba haife shi ba to amma yanzu wato an haifa annabi Ishaq shi ma domin alal Musa madashi annabi Isma'il shine wato gaba da annabi Ishaq ya gani to shi ne annabi ibrahim da aka bashi wannan ya'ya da isma'il da ishaq ya tashi roƙon allah sai ce wato abin da ya faɗa fa hina du'a yayin yin addu'a lam yakun ishaq mawjudan ya ba ya fa annabi ishaq ba bal kana isma'il dan dai annabi isma'il ne kawai fa shi daya duk dan lokacin shi ne annabi isma'il ɗaya wato addu'a farkon nan yana jariri wa hina hamdu yayin ilahin alhamdu yayin da yake gode Allah a nan kuma wato kana ishaqu mawjudan wato annabi ishaq ya zama saman ne an haife shi wa ma'lumun dama abin da aka sani ne anna bainahuma salasa asharata sanatan wato shekara goma sha uku ne tsakanin isma'il da ishaqa kadan yayin da ya samu waɗannan ba'ya guda biyu abin da ake yi kenan na gode ubangiji idan Allah ya ba ka nima kowace iri ka gode Allah ka gode masa abinci ka gode masa da aiki da kuma faɗa da bakinka duka godiya ce to amma wacce ta fi duka babu kamar ta aikata wani abu sannan kuma ta zuci sannan kuma ta baki sai annabi Ibrahim ya ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji allazi wa habali wanda ya baiwa gare ni amal kibari tare da yawan shekarun da nake da su yanzu ya bari annabi Isma'ila wulida an haifa annabi Isma'ila din nan dan annabi Ibrahim wa lahu tis'un wa tis'una sanatan yayin annabi Ibrahim yana da shekara 69 wato shekara 100 ba ɗaya kenan Allah ya ba shi wannan dan wa ishaqa na gode wa Allah kuma wanda ya bani dana shi ma ishaqa wulida wato an haifa annabi ishaqa wa lahu mi'atu wasnata ashara yayin na'an yana da shekara ɗari da goma sha biyu yayin da aka bashi annabi saƙa kanan annabi isma'il bin illa bi annabi ibrahim yace ku sani shi ubangiji na la sami du'a'i hakika mai amsa du'a'i wanda ya nace da masa addu'a ne wanda ya nace da buga kofa wato kofar nan ta rahama Allah babu shakka in dai bai gaji ba wata ranka za a bude masa shiga eh shine mai ta'alimu yake cewa man da baba wa najja wa dija duk wanda yake kwankwasa kofa ta je ta samu kofar gida wato saboda balarabi ne jama'a kun ji al'ada ashe al'ada wata abaci da za a kula da ita ne saboda Allah akasarin nan mafi akasarin ka samu gida ɗari a nan a jere a jere ka kirga gida ɗari za a samu zuwa wanda kofar gidan suke a kulle da rana fa to kun gani to yanzu idan muka ce sunan nan ma da muke yi nan an ba mu tsaya da kuma tara jama'a mu daura wani in mun ce mulkin shi al'ada ne kawai wani ne zai ce da rubin mu daidai ba ko dai mutum annabi mu ce ma al'ada ne kawai a daina wani jaye-jayen me nafi me aya a al'ada ne muka yi na mu kira 'yan uwanmu su taya mana murnar Allah ya ba mu da mulkin shi al'ada sai a duba ko shi ne nema ya musu sai duba to menene ake yi a gun wannan taron suna na kira abokaina na kira dangi na duka masoya na kira su ku zo ku taya mun inna Allah ya ba ni da ku ji sunansa shike nan ai salatu annabi ai addu'a a ce sunan dan nan na wane wane jama'a su bi kowa ya ji a ce to a tsara salatin annabi Allah shi masa albarka jama'a dubin nan da ka tara su ce amin a ce jama'a a karanta masa inna anzalna fa Allah ya haskaka mana zuciyarsa da hasken imani jama'a da suke yin da yawa sun iya inna anzalna kowa sun yi karanta ya ka ce an yi da niyyar wannan da Allah ya sa mai hasken kurji ne na gane gaskiya jama'a ta yana ai ai amfani to amma ta ga sarakunan bid'a sai suka ce wai wannan haramun ne su ne sarakunan bid'a fa masu tago abin da ba a san shi ba da idan mun ce suna dan al'ada muke tare jama'a wajen aure ku shaida Allah ya bani mata ya yi wannan ta wajen yana ni Allah ya ba ku zo ku tsaya mun na ɗan uwana da masoyana ku zo aka zo aka ce ba wannan ya shaida wannan ya shaida kowa ya san wani ya aurar da ɗansa kowa ya san wani ya aukir gidan wani ai salatin annabi da neman albarka ai su kulhu wallahu su fatiha a karanta duk abin da aka san ana fatan albarka a ce wannan aure Allah ya sa mai albarka ne Allah ya sa a haifi ƴaƴan sunna duk dai ai addu'a kyawawa jama'an nan a kawo goro a ba su da alewa mutum ya tauna goro ya fa alewa ya sha ya tafi da ƴaƴansa ana ta munna ina suka ga baba ina aka samu alewa ai wani aka ɗaura aure da sha suna farin ciki wannan ne muguntar wannan to amma ta ga sarakunan bid'a mutanen ɗan kemiya da Abdul Muhammad bin Abdul Wahab wahabiyawa kenan wato su ne suka zo suka ce ai wannan annabi bai ba in ka tunan su to kuma ina nasin da annabi ya haramta su ba su da shi ka gani to kaga wato su larabawa al'adar su duk inda garin laraba yake kowa ina gidan zai fita wa jama da gidanka dai kofar kulliya za su gidanka gashi da matanka da 'ya'yanka da barorinka duka da bayi ma amma da ka shiga gidan sai ka kulle gidan kuna ciki gaba daya idan ma waje za ku fita sai ku kulle gida kasuwa za ka fita sai ku kulle gida ka gani ma'aikata za ka sai ku kulle gida duk inda za ka fita dai sai ka kulle gidan da ka ai wannan al'ada ce ba addini bane ko akwai wanda zai je ce musu kafirai ne su sun ji annabi idan ka kace to ai annabi ma na kulle nasu to shi ma annabi sarwa yana kulle ya kulle ba shi fara ba addinin su annabi ne ya zo da shi a zamanin sa aka samu addinin islama kamun kuma annabi ya bayyana al'adar laraba ne kulla kofa kaga kaga wato ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake haramun ne ya haramta abin da yake wannan halal ne ya halatta abin da yake shi ko ka ga dama ka yanka ga dama ka bai shi in sa rahama ne ga al'ummar ba rahin sani bane ba kuma rashin sanin hukuncin abin bane shi din rika yi bai ce komai ba wannan rahama ne daga gare shi Allah ya aiko da ita daga Allah ta biyu ta hannun ka ta same mu to kun ga wannan rufe kofa mun ga al'ada mu bane yanzu anan in mutum ya tsoro rufe kofar gidansa to dama ba za a kwafare shi da cewa yana yi don tsaron gidan bane sai a ce rikakken maroci wato ya wani mungun mutum ne dan kar ma almajirin su yi su bara dan kar ma a yi kaza a yi kaza kulla kofar gidan yake da ka in yanzu ya buɗe zai fito da akushi ɗari ya rabar bai biya bukatar mutanen ba saboda ya ba al'adar su in ku so a bar kofa a buɗe an so a wuni ba ya sadaka lauma ba saboda ba al'adar mu bane ba ma rikewa sai ba mu ce mana kafirai ba mu ce mana kuma ahlul bid'at ko saboda haka mai ta'aliyu yake man dakkala baba wa lajja wa bija duk mutumin da yazo ya sami kofa a kulle yana so a buɗe masa ya ga wani mutum a gidan su magana ko an aiko shi sun ɗan kasa ƙofar yana tsaya ƙofar gida ya buga ya buga ya buga sai ya tsaya kawai jima haka an bai ji an zuwa ce waye ba sai kuma bugawa ya kuma jima bai ji an zo an buɗe ba shi dai bai tafi ba shi ko bai fasa buga an jima ba shi ne mai ta'alimi ya ce walajja sai zurfafa a bugawar ya ƙi dainawa aka samu awoyi yana ta buga in ya buga ya buga sai ya dakata ni daga can mutane gidan sai su kai wanda yake buga kofar nan fa ya mutu kai wani zo ka je ka bude ka gani wane ne kike ne ka ga hakurin ka da nacewar bugawar ya jawo an bude maka ka biya bukatar saboda haka annabi ibrahim ya bayyana wannan yace inna rabbi la sami'u du'a yace lalle ubangiji na mu jin addu'ar mai roƙon sa ne karfa ya biya mar bukata domin ya roƙi ya gashi an bashi Allah ya ba mu albarka annabi ibrahim shi ne shugaban addinin nan na islama shi annabi Muhammad ya koyi addini رب العالمين هو الصلاة ومن ذريته إن ربي ربما تقبل منا رب العالمين هو الصلاة ومن ذريته ربما تقبل دعاء wato annabi Ibrahim bayan ya faɗi wancan wato ya gode ubangiji ya kuma bayyana cewa wato yaban ubangiji domin ya gode ubangiji kan caye masa baiwar ya'ya sannan ya zo wa Allah kirari da cewa lalle Allah mai jin addu'a ne ya biya bukata kasan Allah yana son in ya ba ka ka gode idan Allah ya maka wata gawa ba haramun bane ka tara jama'a ka ce jama'a abin da yasa na tara ku na fara shi ne saboda ubudi wa Allah bisa ni'ima kaza da ya bani wata fira kun santa ubangiji ya bani kaza ya bani kaza ya ka dinga lissafawa in ka gama lissafin ka ce amma na faɗi wannan ne don nufin gode ubangiji da ya bani abin nan wannan da ka aikata haramun ba to haka nan muhammad ya sha yin haka to ya zo ya tsaya ya ce ubangiji ya bani kaza ya bani kaza ya bani kaza dutsen ka fa yake hawa ya tara kure shi ya yi musu bayani ce amma ta iya zama sai ce wala fakara na yi wannan maganar Allah ban kaza ban kaza din nan ba da nuna girman cewa na kowa ba domin Allah ya masa izini ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddisa ni'imomin ubangijinka da ya baka kowane irin yin zantar faɗi ba laifi bane eh sai dai a cikin faɗar kada kai alfahari ka rena wanda ba shi da irinsa to idan kai alfahari ko kuma to lalle ka shiga halaka kenan ka gani shi ne annabi ibrahim kaga ya gode allah da ya bashi ya'ya kuma ya yabi ubangiji ya nuna cewa lalle ubangiji na sami du'a'i ne an masa addu'ar dukkan mai roƙonsa ne kaga ubangiji da mutum ne aka faɗa haka sai ya ji daɗi amma shi ubangiji duk abin da kai ba daɗi ke ke ba ruwansa da jin daɗi domin jin daɗi ya shafi wanda yake da jiki da zuciya jin daɗi in ma ka ji a duka in ma ka ji a zuciya allah ba ya da jiki ba ya da zuciya Allah ce ya yi abin da yake umarnin Allah ne Ubangiji kuma yana son wanda ya amsa umarninsa ka gani ka san haka ne idan mutum kana son wato ba ka wani abu ko kana so ka karɓi rance ko kana son wata kyauta to ba laifin ka zo ka gaishe shi ka ce ka wani alhamdulillah ya gode Allah rannan kuma sai na ga ka aiki wani aka kai mai kaza ba a daɗe ba kuma aka kuma kai kaza to sannan yansu kuma ya yi wannan ta ta zo ita ma an kuma ba ta kaza wannan abu ne ba inda zan ce sai dai gode wa Allah da kuma kai da kai abin nan Allah ya saka maka da alheri samun mutane irin kawai masu dan Allah suna da wuya zama yanzu haka banda Allah ba wanda ya san kai abin nan sai ni sai dai waɗanda kai wa iyalin na sabon da yabo sabon da yabo to karshen sa kuma da ce amma yanzu abin da ya kawo ina so a taimake ni ga abin da yar bukata da ta kama nan Allah ba lokaci kaza zan da da abu to in kai sa sai tsakko abin ya ba ko to wannan kyauta na ba ka ba mara shi bane saboda ya ba masa na bayan nan da kai a gani saboda haka annabi Ibrahim wannan tsari ne kaga ya ce ya gode wa Allah wanda ya masa baiwa wa hada li alal kibari Isma'il wa Ishaqa na gode wa Allah wanda yi min baiwar Ishaqa da Isma'ila alal kibar za su ko na biyan shekara wanda Allah wa zai iya ba mutum ya ya shekara bayan ya shekara ɗari ba ɗaya sai sai Allah na gani da ya gama wannan addu'a kuma ashe bukatarsa ba ta ƙare ba wannan abubuwa da ya faɗa ya faɗa ne wato don sukuran lillahi sai ce rabbi ya ubangiji ij'alni muqima salati ka sanya ni wato muqima salati mai tsaye da sallah wato mai tsaye da sallah in zama wanda yake wakacin sallah in yayi ba zan jinkiri in ce sai an jima ba ni wanda wakacin sallah zai yi ya gani a gubansa ko a inuwar da yake duba wakaci ko kuma ya ji an yi wazana amma ya zauna ya ce sai na tsara abu kaza to bakin daga sanda ya fahimci wakacin nan yayi ko ya ji wakacin nan yayi bakin abin da zai aikata haramun ne zunubi ya ke rubuta masa ko da karatun alƙur'ani mai sallah ita ce gaba da karatun alkur'ani me za ka in mutum zai sauke alkur'ani sosai kullum sai sanin alkur'ani amma baya sallah sai ce masa kafiri kawai amma mutum in yana yin sallah amma ba ya haddace ko da izu ko ba amma ya ya fahimci fatiha da misalin inna a dauna karatun sarki kuma da kulkuwa ma ya yi aya uku ko ne aya hudu shi ya haddasa ya halatta ya muku sallar asuba idan liman ne shi ya fatiha idan ina da yana ta a raka an farko ko ya kuma tashi ya ja fatiha idan ina da yana ta shikenan a yanzu da an gama sallah da azhar ma ya kuma karanta muku ita da la'asar ma haka da magariba da isha shafa'i da mutunan sa ma yayi da su kaga musulmi ne sakke ka gani dan karatu kankane a wajen qira'a daga surorin alkur'ani ya ishi mutum ya limanci na kowane gari za ka in aka sa maka limancin maka aka ce kai ne limamin maka amma fatiha da tsuruwa ta haddace ya halatta ka zama limamin sai ka amince na kuma amma kasance maka ne hukunce hukuncen addini amma sanin hukuncin addini dan kankane ku ba ya halatta mutum ya zama limamin mutane ka ce ni na haddace ni na iya fasara qawaidi na iya ta ahbari na iya ta al'ashmawi to kamar misali uku nan a takaice saboda haka na zama limamin jama'a guri kaza inda ake taruwa ko masallaci kaza to ka je ka kanka a wahala sai fa idan aka sake da neman karatu suka sa ta wannan limanci ka kuma iya wannan littattafai amma akwai iziya akwai risala can a gaban malamin su kullum kana zuwa kana yiwa wannan sa so limancin da jama'a mun idan abin ya rikice ma yau a wajen sallah gobe da kaje makaranta sai ka tambayi mala sannan kuma kana ƙara neman karatu da wato sabanin su su dan abdulhab su dan tayyiya mutanen nan masu haramta suna da da da rike sarki da suka ce haramun ne su su kan a gurin su ko kawai ka iya haika shige gaban mutane sai zanganga ran da sallah ta rikice su ma ba su sani yadda sai su da sai ma ba su sani ba a ta gaji kenan dubu na dukan dubu kenan shi ma kaɗan ya iya su ma ba su iya kaɗan din ba kuma ba su kenan suna da lafiya wani kuma wato amma wani saboda ya yi nufi ƙwarai a ra'ayin ɗan kiriya ɗin wahabiyanci sai su wani dan idan an yi tsawa'idu an yi ahdari an yi al'asmawi ya halatta mutum ya limanci kira ya limanci madina da makama a iya sa su kuma haji wannan ba gaskiya ba ne a cikin hukuncin sallah wanda take za ta ɗauko ɓaci ko za ta ɓaci ko alwala wato a cikin hukunce hukuncen waɗannan idan an kasa goma sha'anin alwala da sha'anin sallah yanda ake tsara su kamar ahabari da da al'asmawi a kashi ɗari ba su ba da labarin kashi ɗaya ba a kashi ɗari na mas'alar sallah da mas'alar alwala wallahi a ɗari al'asmawi da ahabari ba su ba da kashi ɗaya na labarin ba kuma dan kayan su sai ka je ka wuce gaban manya suna wani kai kai dai ka samu jahilai yan uwanka wanda ba san komai ba ka wuce musu sai kuke ganin sai ne malam wannan kuma ya halatta su bi ka su kan amma ran da duk ka je inda wanda ya fi ka sani yake ma ka koma baya ba sai aikin koma baya ba in makaruhi ne ka fi mutum ilimi sannan ka liman ka bi shi sallah makaruhi ne wannan duk masallaci da haka limamai da can da ake bin ka'ida zaɓa ake yi zaɓa ake ta hanyar shari'a ba ta hanyar sa rai ba yanzu na abin da yasa ka ga limamai suka yawa saboda addinin ne ake nema a fatar ta kashi kowace ƙungiya ta ware ko ta ce ga limami na kowace ƙungiya ta ware ga na amma da can zaɓa ake sai a tsara malamai idan aka tsara malamai sai a ce to wane ne ya fi cancanta ya zama liman sai a duba al'adunsu a duba halayensu har a zo kan sanin su na sha'anin iya kira'an alkur'ani a zo kuma sha'anin gane ilimi yawan ilimi da fahimta tasa da yawan daɗewa cikin musulunci da yawan shekaru da yawan kame gaba har a zo kan iya ado na tufa har a zo kan tsaftar jiki har a zo kan kyakkyawar sura wacce Allah ya halatta mutum haka za a riri a cikin masu sabbinan su a samu wanda ya tara waɗannan biyu don kaɗe shauran ko su goma suka tsaya neman limanci a samu ɗaya ya wuce su duk da waɗannan gaba ɗaya to sannan wannan ba sai an ce shi ne liman da kuma ko yanzu shi ne liman amma yanzu ta gaba haka bane yanzu komai karatun karan da kuka ki karanta salatar fati ne zai maka wanda bai iya tsarki ba in ya je ya haɗa da zakarin da duk da ya ga musu su gaba daya sai ki shi da ne ka sallah ba ina kai salatar fati kai kafiri ne amma shi da bai san hukuncin komai ba din nan shi ko yana ganin kusa da annabi yake ba gani saboda aiki ake da sa rai ba da karatu ba Allah ya kiyaye mu wato an ce zamanin da manzala a masallacin nan na Kuba da manzala dan ana ya fara yin sallah da yazo daga Makka aurarsa da yiwu da aka yi kuma aka gama shi kenan sai ya halaka wani sahabi ya ce to karike wa jama'a sallah waɗanda suke nan ne za mu wuce cikin Madina da aka hallafa ya zama halifa abu shi ne liman annabi ya naɗa shi ya yi mutanen nan sallah shi kenan ana nan ana nan ya zo sallar asuba idan ya karanta fatiha sai ya karanta qul huwallahu ahad ya sura sai ya rufe sura raka'a ta biyu ma haka a zahar ma da ita zai yi la'asar ma haka in ya zo magariba raka'a ta farko fatiha da qulwa ta biyu fatiha da qulwa in ya zo sallar isha'i raka'a ta farko fatiha da qulwa ta biyu ma fatiha da qulwa jama'ar gurin nan suka damu tsare da gaske ana surutu gefe gefe har abu yake to ai abin da yafi kamata sai na ga masa gaba da gaba ya zai zama mana da sallah kowace sura ta guda ɗaya yake nan rikici ya tashi yake zamanin da na biyayya da su ware ko ce ba za su bi shi ba inda yanzu ne ware za su tona waje ta su ce ni ne masu tsoron Allah wannan mushriki ne to su ba su ware ba sai ka ce yanzu abin da za a je wajen manzo Allah da mu masa bayani abin da ya kyauta mana muhassara a kai suka tafi manzo Allah aka tafi wajen sa aka gaya masa ga shi ga shi ga shi abin da yake tsakanin mu da limamin mu kowace sallah zai mana ko salatu salawati fatiha ce da gurhu Allah wa ahad yake ba ta ba karanta wata sura mai dan tsawo tsawo kenan sai manzo Allah ya tambayi limamin ne ya ce masa wani gaskiya ne kowace sallah wato kana yin ne da fatiha da gurhuwa yace iya ya rasulullah haka ne yace haka ne yace haka ne yace to menene ya sa kake yin haka yace ya rasulullah ni dai wannan sura ta ikhlas inda Allah ya saukar da yake ce masa suratul ikhlas wato ina jin rena na kanta da gaske shi sa ba ni iya barin ta a sallah ban karanta ta ba da Allah yace saboda san ka ne yace eh yace to ka ci gaba da sallah da ita daga nan har ran da Allah ya sa kwanan ka ya kare kuma soyayyarka da ita sai ya kai ka aljanna kaga saboda haka ya halatta don sanin karatun alkurani dan kankani sai limanci amma inda ilimi mai yawa amma ko ka haddace alkurani ka sha fayi to gona da hukuncin sarki da alwala da hukuncin ruwa kansa ba ba san kuma hukuncin sallah ba ko ku ka sani sai ka duba to wanda abin ya rikice maka yanzu za a dauko littafi ka duba kaga ba zai yi ba saboda haka in an tuntuɓe ka da limanci ka ce a'a ne ina nan na neman sanin su kula ga su wani su wani ka duk waɗanda suka daɗe da sani a kan su limanci sai kuma ka ci gaba da neman sani wannan shi ne da'a to a da'an nan kuwa ita ce wahabiya ba sa so mutanen ɗan taimiyya su da'an nan abin da suka ga wani malami ya yi suna fi irinsa waye sun ji shi kenan ba za su yi irin wannan ba sai sun ƙaƙaro na su Allah ya kiyaye mana. Bukhari shine annabi Ibrahim ya ƙara ci gaba ya ce rabbi ya Allah ya jani muqima salati ka sanya ni mai tsaye da sallah a wakatin ta da tayi wato tashi in zo in kawo ta da rukun ta wato da tsayawa ta dai mai kyau a wajen tsayawa a samu gole a samu itidali da dumani a wajen tsayawar sallah wato in mutum ya tsaya a sallah ana bukatar in ka dube shi ka ga fuskar ka ga da take duba daidai bai karkace ba ka gani sannan bai goce ya jirkice waje ɗaya ba in ba da larura ba sannan kuma idan ya yi tsawon nan kada kallonsa a gabansa ya wuce inda zai sa gushinsa balle masu sallah a kan hanya ai ka ga wannan su ya fi tsananta a kan hukunci da kai in tsinta da sallah duk yayin da masu yin sallah a kan hanya za su sallah irin jam'in nan da ake a kan hanya to lallai ne yayin duk da suka tabbara sallah kowa ya soki da kansa kasa ba sauran daga sannan ba sauran buɗe idan nan ya sallaki gaba da inda ya fi sa goshi sai aiki assalamu alaikum kadiri balle ka daga kai ka ce ba ni ne liman da kana sallaka na kana waje waje kana hango gaban ka wajen wajen rabin min saboda wai sai bi kake ai sallar taka ita ce taka kwalliman ita ce taka idan ka lalata taka kwalliman ta gyaruwa amfani taka kai kuma ka yi lalata taka kenan saboda haka a kula da soso da sannan amma kar garin soso yadda kan kuma a yi kuma aka da shi ba a kan ido aka kula da shi a jiro ido ƙasa ɗan soso da kansa ɗan idan kana kallon inda za ka kago shi wannan shi ne kyakkyawar tsayawa kenan idan mutum ya ɗauki sunnar kabur yana yi yayin da ya daidaita tsayawan nan ka gani wato sai ɗauko hannunsa na dama ya ɗauko na hajjin na hajjin sun nan sai ɗora kirjinsa na daman kuma ya ɗora a sama idan ya ɗauki sunan saboda in ka ba tsawon yake bai shi hannun su shi kenan kaga a nan ka iya tambayar da wahabi ka ce masa to shi mun ga ana yin sallah sababi shin wai ita sallar nan sababi kam a wani hadisi ne aka ga annabi ya yi sallah sababi ne ya saki hannunsa ba da wahaban da zai ce ma ya taɓa ganin annabi ya yi sallah hannunsa a sake amma kuma annabi bai taɓa cewa wanda ya sallah hannunsa a saki ba sallar ba ba saboda ka ga an tsarin in kana so ke kadar in kana so ke kadar duk ne dan shi manzo Allah abin da yasa kaga ana samun dan sabani wajen kabri da sadar wato abu ɗaya ne manzo Allah ya faɗa to ko kat shi ne kowa ya samu madogara shi manzo Allah wata ran yace ni jama'ar annabawa an hori mu idan za mu sallah mu tsora hannunmu na dama a kan na hagu wannan magana da ya faɗa wasu jama'a sun suke ce tunda manzo Allah ya ce mashar al-anbiya'i ko kila ita wannan tsarin hususiya ce sai annaba ne za su yi ko ku kowa ma ya yi ta jama'a wasu kuma suka ce a'a duk abin da aka ce annabi yayi kuma ba hususiya bane har yana yi a gida da daji kowa ma shi zai kusa sai da aka akasarin larabawa ta ga su ɗago ciki ba sa sadari ko ɗaya ba za ka gani ba da ka je maka ko madina duk jar fatan da ka gani wato sai ga jar fata dubu da ka ga wanda ya saki hannun sallah ba sallah biyar biyar kuma za ku rufe tare da su har kwana arba'in a sai ka kirga mutum dubu cik jar fata da laraban maka ko madina ko misra ko ko kuwa duk inda ka sani saboda za su haka ka gani wato abin da yasa ba a san karamiya akan abin da ba shi da hakika ba don sai kalu da suka wuce aka kika fama akan cewa wai wanda ya tsarin kafiri kamar yanzu yanda kaga waɗannan kungiyar ɗan abdulhabiyyan nan suna yi abin da ba su san kansa ba su zo su kafirta mutane a kansa aka aka dinga bi bana duk wanda ya tsarin ma kafiri ba shi da ana sanar da cewa annabi ya yi wannan sallah ya kuma ce ubangiji ne ya hore su da su wannan su masu al'ambiya yi amma ka gani inda muka samu daɗi annabi bai taɓa cewa wanda ya sallah ya saki hannu bai kauri ba da sallah ya taɓa faɗa ba saboda ka ga in ka saki hannun shi ke nan mu ji sallah mu haɗa ba ba yanka in ka gani kamar yana yi fita da shi sai a barka to amma rashin sani sai ya jawo tsakanin sabbin da kauri ya zama kamar zai jawo gaba kuma na sai da dai Allah ya sanya abin kuma ya wuce Allah ya kiyaye mu haka yake abinda mutum bai san kansa ba wato sai ga yana ta tashin hankali a kai yanzu da annabi rana ɗaya ya ci duk wanda ya sallah bai sallan nan kamar yadda na ɗora hannun nan na dama a hagun ba ba da sallah ba duk duniya kowa ya sallah bai yake hannun da ba da sallah amma bai taɓa faɗa ba shi yana yin wannan har yi faɗa wa sahabbai ce mu jama'ar annabawa an hore mu in za mu sallah da ɗora hannun dama a kan na hagu shi ne abin da ya faɗa ke to sabai waɗansu fahimta da ta abin ya nisa waɗansu suka ɗauka cewa fi annabawan ne waɗansu mun ce a tunda annabi ya yi a al'ummar su kuma sai su kai shi saboda shi ne zai sallah domin shi annabi wato ana so shi annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake yi wa'azin annabi sabanin irin wa'azin mu ne na yanzu idan annabi zai wa'azi yakan yi wa'azi da baka yakan yi wa'azi kuma da jika haka yake yi idan ya tara sahabbansa zai musu wa'azi yi musu da baka yi musu da jika kuma ita alwalan nan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sawa aka sa masa ruwan alwala ya tara sahabbansa gaba daya wato ya kama alwala inda ga wanke hannun dama har wanke hannun hagu zuwa wanke baki zuwa shaƙa ruwa zuwa wanke fuska zuwa wanke dantsi zuwa shafa ruwa a ta zuwa kunne har aka sai da wanke sawaye sannan manzo Allah ya tashi tsaye ya ta da kama sallah ya ya tsaya ya yi shidali sannan kuma ya kama karatu yayi sannan ya ruku'u ya tumanina bayan nan ya daga ya yi dadi ya tumanina ya sallar raka'o'i guda biyu ya zauna ya salama yake da sahabbansa sallu samara aiki ne usalli kaga ya koya musu wa'azi da baka ya koya musu wa'azi da duka ga shi da baka ya gaggaya musu sallah yadda take kuma sai ɗauko nan kana gani domin mutum yana ba ka labarin ayi kaza ayi kaza sai ɗauko abin kuma yana nuna maka haka annabi ya musu yana gaya musu alwala ga yadda za a yi sallah ga yadda za a yi to kuma sai sa su a gaba yace ku sallata suka ga irin alwalarsa suka ga irin miƙewar sallah sai ga yadda yake rukunsa da sujadarsa da tsayuwarsa da karatunsa da zamansa sannan da ya gama ya salama ya ce to sallu kama ra'aytu ni usalli to sallah in kun tayi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah nan kar sallah ku ta ka sallah to haka annabi yake koyarwa a wajen koyarwa to yayi da baka yayi da duka Allah shi yi to ka ga yau mutumin salati din nan su ne mutanen da suke tumanina da yi tidali da kiyaye wakatinta in suna sallah ba sa waiwaye ba sa soshe-soshe ba sa kalle-kalle ba sa zancen zuci su manta da sallah illa yanda shi ɗan irin jami su ka gani domin wanda ya kula da sallah sai ya sallah da yi kuma bai karbi ko ba a ko rana ɗaya ko shi kaɗai zai sallah sai ya kaci ɗari bai rakkarwa ba ka gani domin an ce ka ga wanda mai ahadari su ta iza a taita ila salatu ba bi ila bakar mai duniya wa mafi ko yayin duk da ka tsaya za ka yi sallah ka kakkaɓe duniya da abin ciki daga zuciyarka illa Allah kai kake yi in kana yin haka za ka yi sallah kyakkyawa amma yayin da ka tsaya da sallah kace Allahu akbar sai ka komar da hankalinka wajen sana'a ko wajen aiki ko wajen ko da sirwa bakin ka ne kawai yake magana sallah kake ai ka mu raka a ɗaya ko biyu sallah sai ka fi galgale masa sai ka ce ko raka a biyu ne ko kuma wannan ya tsalla sallah kenan ko ko wannan raka a ɗaya ne ka rasa abin da ya fi gina akan sallah kuma saboda haka sallah mutum ne salata shine masu tsaye da ita da haƙoƙinta da kula da wakatinta Allah ya sa muna cikin su kaga annabi Ibrahim shi ma ya roki Allah fa da kansa yin maka Allah cikin wannan kusa a cikin waɗannan dan ba da iko da kansa a domin da yawa mutane suke son yin abu kaga mutum yana aikata alheri in ba Allah iya dauka zai iya aikata alherin ba saboda haka annabi Ibrahim ya roki ubangiji yace ubangiji ni ma ka sanya ni cikin masu tsaye da sallah sannan ka sanya min zuriyaci cikin ƴaƴana a sami man yuqimu ha wanda zai tsar da sallah haqiqa tsayarwa wa ta dinan wato ya zo da man domin wa ta dinan yace wa min zuriyaci gashi ya wani yace daga cikin ƴaƴana Allah ta sa wato ya kai masu tsaye da sallah bai ce ubangiji ka sanya ƴaƴana masu tsaye da sallah ka kai tsakanin sanya ƴaƴana masu tsaye da sallah da ka sanya daga cikin ƴaƴana masu tsaye da sallah akwai bambanci a kalma idan ka ce sanya ƴaƴana dan naka ko miliyan ne duk gaba ɗaya kake nufin idan ka ce daga cikin ƴaƴana ƴaƴan naka ko guda biyu ne kana nufin wani daga ciki ban da wani ka gani dalilin wannan warewa ku san annabi mai jikan wani mutum ne da bai taɓa ganin ka zama balle ɗansa yaushe ne zai waru waɗansu ya ce a sanya su masu tsaye da sallah ya san su za su ji aljanna ya ware wasu kuma bai sa cikin masu tsaye da sallah ba ya san su in ba su tsaye da ita ba za su ja ya annabi ibrahim ya haka haka ce li ila lillahi ta'ala lahu dan Allah ya riga ya sanar da annabi ibrahim Allah ya gaya wa annabi ibrahim anna minhu fara cewa cikin duniyar ka za a samu kafirai waɗanda ba za su sallah saboda haka bayan kuma Allah ya yanke hukunci shi kuma ya dawo ya addu'a yace Allah ya sauya abin da ya aika ya ja da Allah kenan isa sun yi tsarin Allah yadda Allah ya gaya mai daga ƴaƴanka akwai masu tsaye da sallah akwai kafirai shi ma da ya tashi addu'a sai ce Allah ka sanya daga cikin ƴaƴana masu tsaye da sallah da ce duk ka sanya su masu tsaye da sallah ba ka ga da tsarin Allah kenan domin kafiran ba za su tsaye da sallah ba za su yi ta ka gani haka Annabi Ibrahim ya wannan irin biyayya ربنا النبي إبراهيم يسجى بدك آرى عبد الله يسجى أبنجدي نا وتقبل دعائي فتقبل دعائي Allah na roƙe ka waɗannan abubuwa kuma na roƙe ka ka karɓa addu'a ka ga roƙon ya kashi biyu ashe ka ga wato mutum in ya ta addu'a yana Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka sai kai kaza ya kwana yana shi karshen addu'a ta in zai gama ya kamata yi wata addu'a ya ce dukkan abin da na roƙa a addu'a nan Allah ka karɓi ni ka gani wancan addu'a da yayi nan mai yiwuwa ne karshen addu'ar farkonta da ya soma yana roƙon abu daya sai juya da harshen sa ya tuno wani abin sai kuma yana roƙon sa sai kuma tunawa akwai wani abin da za a so sai kuma yana neman tsari da shi sai kuma tana akwai wani abu da yake so sai kuma yana neman Allah ya bashi yana ta addu'ar yana tuno bukatunsa yana sawa yana tunowa to wacce ya gama da ita a ƙarshen idan bai juya wato ya haɗe su gaba ɗaya ba kaga ashe kenan sai a ɗauke shi wannan abin da ya cika da shi shine bukatar mala'ikun da suke zuwa a gani saboda haka kaga annabi Ibrahim sai ya cika addu'a da cewa ubangiji Allah ta karɓi duk abin da na roƙa din nan kaga roƙon ba ɗaya ne ba ya rarrafe abu da yawa ga sunan a jere ka gani a babbar rabbi da an yi kimar salati wani zuriyarci ka ga addu'a bi kenan shi kansa da ƴaƴansa ya rufarwa sannan ya ce to rabbana wa taqabbal du'a Allah karba addu'a nan ni ka san ya ƴaƴan na masu waɗansu ka sanya masu kiyaye a kan sallah ne da tsaye da ita sai mu je gaba ربنا من يريد والوالدين والمؤمنين والقربان
annabi ibrahim ya ci gaba da yin addu'a ya ce rabbana ya ubangiji mu rabbi ijifirli ya ce ubangijin mu kai mun gafara kai mun gafara ni ne zai fi ubangiji in baka bi kaina ba ba zan samu rahmar ka ba saboda daraja ta irin ta annabi ibrahim khalilur rahman Allah ya ba mu albarkarsa Eh, wanda wato daraja annabi ibrahim ta kai wato aka ce akwai wani ko da yake da iska tana da tsoro da gaske wannan sunan da aka tabbata da dan karatu na mu ai da ne wato wani walidayya kuma in kai mu gafara Allah na roƙe ka wa iyaye na gafara Eh, wato wannan addu'a ta Annabi Ibrahim ta karantar da mutane wani dabara da ake cewa duk so so ne amma son kai yafi wannan tsari kuma haka yake addu'a idan za ka roƙi wani abu ko za ka nemi tsari da wani abu ka ga dai mahaifanka irin darajar da suke da su gare ka to amma fara nema wa kanka sannan ka nema musu domin da ka sani ba kai abin da kake neman nan ko su sun riga sun samu kamun su haife ka ko kamun su wayo sun roƙa Allah ba su ba ka tuna ba kai abin da zai sa ma yanzu ke musu saboda biyayya Allah ya ce a kai su samu ko da sun samu abin nan suka ji kayan musu addu'a za su ji daɗi to jin daɗin mahaifanka da kai wannan abu arziki ne gare ka na rayuwar duniya da kuma zaman lafiya idan mutum aka ce ya yi ne mahaifansa na ɓace rai da shi wallahi tallahi ya mutu ɗan wuta ne mutuƙar ba ko tura shi saɓon Allah ya ƙi suke ɓace ran ba aka dai domin kaga wato yana daga cikin babban sharrin wahabiyawa almajiran dan taimiya domin tsarin nasu shi dan taimiya da nake faɗa din nan dan taimiya din nan shine babban shugabannin malaman bid'a yana da almajirai akwai ɗaya babban almajirin sa ana ce masa ibnu qayyim akwai kuma wani almajirin sa ana ce masa muhammad ibn abdul wahhab shi abdul wahhab din nan malami ne masani ne tsoron Allah ko mutumin kirki sun yana da rai da lafiya yake mafarki idan ya mafarki sai ya ga cikin 'ya'yan da Allah zai bashi akwai wani lalatacce ne mugun hali yana ta gani yana ta gani har Allah ya bashi 'ya'yan ya hayyafa ya hayyafa shi Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahhab nan daga cikin 'ya'yan wato sai shi ne nuna mugun hali duk abin da yake wato cikin addinin Islama uban yana kansa wato zai ce wannan bai da haka ake nufi da shi ba idan an zo karatu idan uban ya fassara ayar alqur'ani sai ce ai ba haka ake nufi da wannan ayar ba ba ba ta fahimce ta ba ba haka ake nufi ga shi gashi yanda ake nufi idan hadisi ne uban yake karantarwa sai ce ai ba haka ake nufi ba sai ya rika ji yana cusawa yara mummunan ra'ayi na karkata fassara ayar alqur'ani da kuma jirkit hadisin annabi da kuma cusawa jama'a kin annabi da rarragewa annabi daraja da kuma dukkan annaba yana cusa yara abokansa cewa annaba wannan daraja da ake gaya musu ba gaskiya bane kowanne da shi da kowa duk ɗaya ne abin da suka fi ne tsawon zamani da kuma yawan ibada amma da mu da su suka fi haka abin da yake yaron shi nan uban wajen yi malam yayin kokari ya kokari ya shirya da shi amma dan nan malam ya kan gari to shine ya zama Muhammad ibn Abdul Wahhab tarihin da tsone da shi mugun mutum ne kuma ga shi malami ne idan dama zamanin da kace kana so ka shiga wahabiyanci idan kace kana so ka shiga wahabiyanci abin da zai fara sa ka kai wato in ka zo sun tara almajiransa idan ya tara almajiransa ka san sukan yi shiri wanda suke wariya ko yanzu ran da suka kullo nan kasar za a ga sun wariya ne suna mutum a gurin to wannan gun mutum din suna da kamata yake kula da shi sharrin da ake kulla a gun mutum din nan wallahi ran da ya bayyana ya fi karfin duk mutanen kasar nan wallahi wanda mutum din nan na ya cika suka gama bukatar su duk kasan nan ba za a iya son karfin su wallahi da suka tada su suna fa Abdul Muhammad dan Abdul Wahhab kasar Hijab gaba daya daga Makka zuwa Madina zuwa Sham zuwa Taifa kasar Hijab sai da hada da da Makka sai da yake sarkin Makka ba gaba daya wallahi sai da yake sarkin Makka dole ya suna cikin bar bar cikin Makka a gari cikin sunan wallahi ba mu sanin adadin cikin Allah بدل اول بالوحات to idan ka ce za ka shiga wasu kai wannan gurin da suke taron sai ka sai ki tuna addinin da kai na daɗin nan duk ƙarya ne ba gaskiya ba ne sannan idan ka yarda cewa ƙarya ne yanzu ne ka samu sabon addini wanda ya fi wanda yake ba bida a jiki wanda yake bin sunna yadda da alƙur'ani shi kalin shafa amma na da duk ba ta ne sannan sun su ce sun yarda sannan kuma su ce to da uwarka da ubanka da ba su shigo wannan hanya ba su ce wannan hanya menene mukamin su sai ka ce dukkan su gaba ɗaya musulmai fatirai ne jama'a ba mamaki ba sun ji suna faɗa ba yanzu ba na yanzu ma sun so mu faɗa mutumin da zai kira ubanka ya ce da mai kai musulma ka karanta salatar kafi ka gani to in ya sake sunan da aka yi zai sake auren watan ne ka san ku aure shi ne tushen komai idan kuma yace a sake daura auren uwar ma a wani gida ya je malami to waye wani uwar ba ta nan bare ta ce wani ne wali na ta san ku sai ta nuna ku in ba ta da wali ka zaba ta ce wani ne wali na in babu shi kuma alƙali ya zama in ba ta na ba to babu ita bare ta zaba din ta ce wani ne wali sai ka san daura auren ƙarya ne kuma na da din nan dai shi ne auren sai mutum ya kafirta uwa ta ya kafirta ubansa ya ce kuma da addinin da kike ba gaskiya bane shirka ne idan Allah ba haka ake da yanzu duk mutumin da yake ya shiga wannan hanya ya ce ta dan tamiya in dai ya amsa musu idan ubansa na wajifa wallahi kafiri ke ganin uban da uban zai yanka kaza ko akuya dan ba zai ci ba Muhammad dan Abdul Wahhab kenan haka isko ya musu da a Madina yake gani da ya karatu ya karatu ya samu sani dama abin da ya amma bai taɓa bayyana ga ra'ayi da karatun ya ishe shi ya ga komai ya sani ya iya ja da kowa sai fice daga maka ita can nesa ya wuce kasar hijab sai zo na wuri ya dinga bayyana wa jama'a ga yadda alƙur'ani yake abinda yake gama su tafsiri sun fassara din nan ba haka yake ba kamar yadda kwanaki wani na ja muku ya ce radiyallahu anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almajiran ɗan tuniya na Muhammadu bin Abdul Wahab nan suka ce ai wannan lamarin nan ba sarakuna ake dole shi ba sa tsaunar sarakuna duk garin da suke karfi sai sun koyi sarakuna da wallahi duk garin da wahabiya suke karfi sai sun koyi sarakuna da ba su da marmarin biyayya ta sarki kowane ne don ba su yadda akwai shi ba ma ulil amrin saboda rashin tsaunar sarakuna suka ture suka ce ba sarakunan Allah yake nufi ba abin sun suka ce wai suna suna nan karkataccen wa'azi wai suna ulil lamu ai sun san da ganin alama a ƙasar nan an ce a kullum da suke ƙarfi sun yanka ma na su yankan sun ce da sarki a ba su yanka su sai da sarki a ba mu liman ba shi ka garin na sarki ne idan su koka kansa su suka sha wahala garin ya tafi amma sun ce ba za su biyayya ga wannan hukuma ba Muhammad dan Abdul Wahab kenan wutar da isuwa wallahi mutanen masa sai da suka kasu ruhu saboda bala'in Muhammad dan Abdul Wahab duk kasar ya kange ta ba inda za a so a kawo maka maka abinci ba inda za a so mutanen masa abincin su ya kare kakka ba su fita su ɗauko ba a kawo musu abin da suke da shi ya tsari mutane su tafi da mutuwa har wani su ciya ki saboda fitina muhammadu dan abdul wahab yace musu hadisan annabi din nan da ake faɗa kaza kaza kaza duk da shi da ake nufi alqur'ani kuma da yadda ake nufi ba kaza da aka fassara ba annabi kuma ba da wani amfani a ziyarce shi ziyara ta wannan shirka ce a ziyarce annabi wannan ai shirka ne ya soke ziyara ya soke karatu alqur'ani ya soke shan rubutu ya soke dukkan abin da ka sani mutane suna amfana da shi nan abin da yasa kaga sun yi wato matsawa akan shan rubutun nan domin sun ga akasarin malamanmu sun ba da gaskiya da sharri saboda kuwa in mutum na da hankali ne kiyasi zai ga menene laifin sharri menene laifin sa alqur'ani ne aka nemi albarka ta sa aka rubuta idan kace annabi bai sha rubutu ba ai annabi bai taba yin rubutu ba sai ka daina rubutun ma duk wanda yake sha rubutu haramun ne ka ce masa to rubuta rubutun ma haramun ne ko yace a'a ka ce to ai annabi bai taba rubutu ba kake yin rubutu sai bai taɓa yin rubutu sai warka sai da annabi har yaji duniya har yaji ba sai ya rubutu da lesha bai yi ba ubangiji ya hana masa yake kare ne mai in ya rubutu yahuda za su ƙara kokon kan alƙur'ani saboda haka bai taɓa yin wanda bai rubutu ba a ce kuma wai dan bai sha rubutu ba wai rashin shan salafi ne bai taɓa rubutawa ba saboda haka jama'a duk wanda yake da bukatar shan rubutu ya sha rubutu ya yi albarka alƙur'ani don bukatar duniya kake yi nemi da alkur'ani sha ka ce Allah ka bani bukin duniya ce ta iyali na in gafara kake so ma rubuta ka ce Allah albarka alkur'ani Allah ta mai gafara rashin lafiya rubuta alkur'ani ko ka sa ina kace ubangiji na roƙe ka albarka alkur'ani nan Allah ka bani lafiya ba za ka dogara da cewa wannan abin shi zai nuna tabbai akwai malaman da suke ittifaqin in ka sa alkur'ani a gaba kace shine ka'aba saboda shi ke sallah sallah ka sa inganta duk wannan hana shan rubutun ba wani abu ne dalilin sa ba zan sake daraja alqur'ani ne kai wai a wulakanta alqur'ani har akwai wanda za su rubuta masa a bango in za su kafa masa hujja dan ne kike shan rubutu ko su zo da tawada ko biro ko su rubuta masa wani abu na rubutu a jikin bango sai su kai kai hada da kafar sai su nuna ma su ce ba su gani ne amfanin sa idan kace eh na ga kasa ne na abin da na rubuta yake ce babu to duk sai ka sha ma haka zai zama ba komai an barna gurin waɗannan mutanen tun da kasa ta shiga ta taɓa ɗaukan mu dai Najeriya kan ba barna da taɓa zuwa kasan nan irin wannan tun da ake wallahi ba barna ba ta taɓa kullu kasan nan irin wannan ba ka duba kuka ga yadda suke yi malam mutum wai zai je wa'azi kira kan addini almajiri ne a mukamin annabi sai ya ɗan mota kamar ɗari tashin garin zai je in dai ba garin arna za a je a cika motar da mutanen ne za a da wannan motocin da mutanen wa'azi ba yanzu ga zan wa'azin nan dan Allah sai a gidan rediyo na fara yanzu a gunnan akalla akwai mutum dubu wanda yake sauraron wa'azin nan ban taɓa zuwa gidan rediyo na so